أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna zalika al-alim to kai ne wanda ake fada kai ne wanda a taura ta zo da maganar cewa Allah baya son ka tare da kalkawo da jin wannan maganar sai wajen da su wanda ke wajen suka tunzure da dariya gaba daya ka gari ba shi kenan sai ma da ku yi fushi fakala ya ce ba a zalla ala bashari min shai ai ma duk ake shawar Allah ya saukar da wani abu ba gaskiya a ciki Allah bai saukar da komai ba ga wani mutum ba ta ba ko kawo mutanensa suka zarge shi cewa kai kana malami kai ne mai bude baki kace Allah bai saukar da komai ba ga wani wa qalu suka ce wala ala Musa yanzu ka ce annabi Musa ma Allah bai saukar masa da taura ba ka ce annabi Musa ma Allah bai saukar masa da taura ba ka kala sai ya ce a garaba ni Muhammadu ai magana ku ji na faɗa ba ba ta min rai aka ai ne ga shi annabi ne ya ba ta min rai kullum sai ne da su man azara kar da za a bihi Musa waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nura halin kasancewa na littafin ko haske ne ko hudan linnasu shiryarwa ne ga mutane ta ji alo rahu kara bisa kuna sanya shi takardu daban-daban ai auradan mutafar rikata kuna sanya shi takardu daban-daban taktubu rahu da za ku rinka rubutawa fi da fatira a bangare daban-daban na littattafai wannan a yi shi wannan ga kunshin wannan ga wannan kunshin wannan ga wannan kunshin muqatta'atin wanda yake a bayan rabawa a maimakon ku hada waje daya sai ku ringa rarrabawa saboda wata mummunan manufa ta zai ta tamakkano min ibda'i ma alattum wa tibai ma alattum dan ku samu dama daga bayyana abin da kuke so ku goye kuma abin da kuke son goyewa abin da ba ka so mutane su sani mutane sun sani ko ba daɗi zai zame muku ba sai ku boye abin da kuma in an sani wannan ne mai daɗi zai muku daɗi sai ku ta ƙoƙarin bayyanawa ga mutane tubudunaha wannan ana magana da yahudawa amma magana ta jage zarta akan duk wanda Allah ya hore masa wani bangare na ilimi musamman na addini ya zama ya mai da wannan ilimin da aka hore masa wata kasuwa da zai ringa kasuwanci ya bayyana abin da zai amfane shi abin da kuma yake ba zai amfane shi ba zai nuna kasawarsa ko gajiyawarsa a wani bangare ne ta kokari ya koye wannan ya ta kokarin koye wannan to shi ma wannan ayat ta jage zata a kansa asali ne ta sauka ne a kan yahudawa amma duk wanda ya aiki irin wannan to shi ma sai zama ya shiga ciki ko da ya ce gaba ɗaya na su ma ba za a yi kokari a ɓaɓɓoye ko kuma in ya kama dole sai an bayyana to a ce masa tawili a ce masa tawili yadda za a nuna cewa to ai ma ba sai an yi aiki da shi ba yadda alfaza zai yi faɗa a shirya ri'ayatu haƙƙin lahi haƙƙo a ra'ata hu bi tawili nafsin aw bi tarhifi zahiri in ga ga nafsi wanda yake nuna cewa kai din nan ba daidai fa kake ba a maimakon ka gyara to sai kai ta tawilin sa ai abin ne yanzu ai tafi ce yanzu ta zama kaza ai abin ne yanzu kaza Allah ya san yanzu amma ai sai kai haka ka tsaya ka biyan da Allah subhanahu wa ta'ala yake kai in ka je wai yi za ka idan ka samu fita a wakacin sai ka sai kuma wakacin ya kara makunci ko damar da kake hangen za ka samu ta barin tsarin Allah ya zama baka samu wannan damar ba kayu kayi ne idan ka zauna lafiya da mutane ko wani abu sai kuma ka bi su din kuma ya zama ka kasa samun zaman lafiyar da su sai mai kuma kayu ka zawo ka ba Allah kuma Allah ya sa su bi ka dole suna je suna gani su bi ka ka ce masa su yi su yi to turduna kuna bayyana ma turduna bi da abu ha abin da kuke so ku bayyana daga cikinta wasu tuna kasira amma da yawa sai ku babboye min ma fi ha daga abin da yake cikin at-taura kada da mamu ne sallallahu alaihi wasallam kamar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulumtu ku yahudawa an sanar da ku fil qur'ani a cikin qur'ani ma lam ta'lamu antum la aba'u aba'u abinda ba ku sani ba ku dinnan ko magabatan ku qur'ani ya zo muku da ilimai da yawa wanda gaba ɗaya ba ku sani ba min at-taurati daga taura bi bayanin martaba su alaikum qur'ani ya zo muku da bayanin abin da ya rikitar da ku akwai abubuwa da yawa taura da kuka kasa gane ma'ana amma qur'ani ya zo muku da ma'ana da ba la fada wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi yahtalifuna fi ko wa talaftu bi abin da kai sabani a ciki kulillah ce ne mai wannan mai saukar da aiken nan wanda ya saukar da a taura ya saukar da ƙur'ani kuma shi ne allah ba wani ba an zalahu shi ne ya sauka illa ya ƙuru in suka kasa faɗa amsa a nan la jawaba ga yi wufu ba wata amsa da za a ba in ba a ce allah din ba sun mazahun ke kaurihin yana abu sannan daga ba inda ka faɗa musu cewa allah ne ka gane su su ci gaba da warge da kutsawa a cikin shishigin wa a wasa suke sun ɗauki rayuwa wasa ne la ta tabba abun fi kakka ce za ka bi su a ciki tadido wannan tsawatarwa ne ake gare su wa wadido nan ko ne ake gare su nan ko ne ake gare su هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا القرآن وأن القرآن kitab littafi ne wanda yake ya amsa sunan littafi duk abin da ake nema na ɗaukaka ƙur'ani yana da an zanna da muka saukar da wannan littafin mubarak wanda yake komi albarka kasirul fa'idatu wan nafi mai yawan amfani fa'ida da amfani musaddiqul ladhi bayna yadayhi ya zo ne dan ya gaskata baki ɗayan littattafan da suka sauka kafin zuwansa gaba da abin da yake kafin shi mai kutubi na daga littattafai ولتنذر به أم القرى كما أنصر كما القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نك غرغدي هو الكريو دون القرآن وتشي هو الكريو مكة إتشي مكة لأنها قبلة سائر القرى me yasa aka kira makka uwar garuruwa saboda duk ma'abuta wani gari dole su kalli makka in za su yi sallah in ne suna son a ce sallah ta su ta inganta kuma zukatan mutane koyaushe suna karkata zuwa gare ta huwa minhu masabatun yarji'un nasu ilaihi yanda sai dai suna hani yake fada ka ba sai ta zama wani waje ne da Allah ya sanya mata daukaka da farin jini a zukatan jama'a sai zama kowa so yake a ce ya ji wani an ha wani baitin wuri a nasi ne da farkon ɗaki da aka aje ga mutane don ibada don abauta wa Allah wani an al'ara duhayyat min dajiya kuma abin da sa aka kira ta uwar garuruwa saboda baki ɗayan duniya an shimfiɗa ta ne daga ƙarƙashin maka ma'ana maka ita ce ta fara bayyana a garuruwa daga gare ta ne aka shimfiɗa sauran garuruwa wa man haulaha ka gargaɗi wanda suke daura da maka ahalar shar'i wal garbi ma'abota gabas da yamma min jami'in jawaribi ta ko'ina idan kuna al'ari har zuwa ƙarshen duniya har zuwa ƙarshen duniya manzo sallallahu alaihi wasallama abin aikowa ne ga baki ɗayan al'umma ba wanda yake ya fita daga zamowarsa a cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam wallazi na yi minuna bil akhirati wanda yake sun imani da lahira yu'minuna bi lalle za su yi imani da qur'anin nan bil qur'ani da qur'ani wa fi ta'riru lil yahudi wannan magana da aka faɗa ana jin waye ne da yahudawa da nan lam yu'minu bil ayati cewa su dinna ba sai da lahira ba imanin mu'tabar yadda wadda za ta zamo a isna da ita yadda wadda za a dauke ta a matsayin yadda wa hum ala salatihim yuhafizun wanda yake sun yi imani da qur'ani sun imani da lahira za a gansu suna masu kiyayewa masu sallarsu a hassaha an keɓance sallah wanda abinda ake bukata daga duk wanda ya yi imani da lahira ai da abinda Allah ce ya yi Allah ko ya umarni da abubuwa da yawa bayan sallah amma me yasa a nan sai aka magana sallah ita kadai ba fa da sauran awamiru ba li'annaha imaduddini domin ita sallah ita ce babban madogara babban shishike na addini saboda zama wata shishike na addini wa alamun imani ita ce babbar alama ta imani babbar alama ce ta imani yasa mummuni a ce ga sallah amma ba ruwansa yana wasa ai imanin nasa a bincika anya ko ba a baki ba ne duk wanda yake mamuni na hakika lokacin sallah ya kira Allah ya bayyana gare shi cewa ya zo ya bada ibada to a lalle ko za a shiga ya shiga taitayinsa wa man zalam ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي نعم أوه، حسن.
قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ يوافقون في غمرات الموت والملائكه باطلون والملائكة باطلوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون wa man zalam la ahada zalam ba daya wanda yake ya fi zalunci mimman yaftara ala Allah kazzaba daga wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah ƙarya gaba daya ba ta da kyau amma ba ƙarya wadda ta fi muni irin aiwa Allah ƙarya kamar Malik ibn Saif kamar Malik ibn Saif din da aka faɗa a baya fi kaulihi da yace ma anzalallahu ala basharin min shay wai ubangiji bai saukar da wannan abu ba ga wani mutum a cewa gaba ɗaya wai ai wanda duk ya ce ma Allah ne ya aiko shi faɗa yake yi, wanda aka samu magadansa musamman a Yahudawa Marx ya bayyana da gaba yake cewa da addinai ma ba faɗa ba ce da addinai ma gaba ɗaya ba faɗa ba ne wato alifin na ibn din babu shi saboda ya zo tsakanin alami ko ibn din ya zo tsakanin alami biyu maliku din alami ne na gaban nasa ma alami ne ba ubangiji da sauka da komai ba ga kowa kasu usai limata kamar musulmatul kazza wanda shi ma yi da'awar annabta ya ce allah ya yi aike da zuwa gare shi alhali karya yake wal aswadi ko aswadu ansi fi da'a'in nubuwati a cikin da suka yi da'awa annabta su biyu na wani minar ba alhali ba ba su annabta ba malamai masana Allah suka ce yana daga irin wannan mutumin da yake ba shehi ba ne ko ba masanin Allah ba ne amma ya ringa tinkaho da cewa ai shi masanin Allah ne ya ringa tun nuna wa mutane cewa ai shi masanin Allah ne wani ya samu kuɗin wani ra'uni ko wani abin nan ya- yana bayyana kansa cewa ai shi ma an ga an san- an san masana ne Eh, na dora yara suna tasfanta mutum sufofin da gaba ɗaya bai san ma'anarsu ba balle har a ce ya sufantu da su Eh, shi yasa masana Allah suka ce ba wani mushawar mutum zani ya faɗa haka duk wanda ya da'awar shekuntaka da ƙarya to ƙarshensa ba zai mutu musulmi ba ba zai mutu musulmi ba wanda sun zare ransa ƙarshenta sai an zare masa ran yana ba musulmi ba shi yasa duk wani wata da'awa a fatta a tsaya abokawa Allah an zo wannan rayuwar ne don abokawa Allah ba don aita da'awa ba da'awoyi ba namu ba ne fafiyahu min da'awa wala ta ta'arraru laha wala ta ta'arraru wa qulu adidullahi adnan halikati yan uwa ba ku ba ku ringa wa kanku da'awar wani matsayi kan ku jira ga wannan ku kyale da'awar matsayi In kuna da matsayin ma wajen Allah Allah ya sani za a je a gani za a a gani menene na da'awar a yanzu duniyar dan duniya ne ko samu matsayin komi wakulu koyaushe za ku magana a kan ku ce a didullahi ai mu bayan allah ne a nan sarkati a halitta ma muni na baya muni na baya abinda ake nema kenan saboda ai wa ga allah karya kace ai kai shehi ni masanin allah ne kafin ne kai wa allah karya an kana ohe ilayya ko wanda ya ce an yi aike gare shi Allah ya yi aike gare shi wani mai ilayya shi alhali ba aiko masa komai ba kabla na sa'ad ibn abi sarhi kamar la na sa'ad ibn abi sarhi wanda yake wato yana cikin ƙwarar shawa ya musulunta ran da suka kafin abu makka ya yi hijira gwanin rubutu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a matsayin mai rubuta wahayi gare shi amma daga baya sai ya rijja وقال يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم yana rubutu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana zala kana zala awwalu kad afla farkon kada bala almu'minu suratul mu'min sai ya sauka fasami ahu aka fada wa abdullahi bin sa'id bin abi sarhin wannan ayoyin da suka sauka ila qaulihi har zuwa fadin sa halkan aha wata halitta amma fati shi a matsayin wata halitta daban fakala abdullahi bin sa'id sai ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin فتبارك تبارك الله أحسن الحالجة فقال النبي سأل النبي تنشي اكتبها wannan inda ka ƙara saɗin rubuta haka baka zalika nazalat haka ta sauka a shakka shi kenan sai ablan sa'adin ya ce a ashe abin ma tsarawa ake yi wa ƙala ya ce la in kana mamadun sadika laƙad uhiya ilayya kama uhiya ilayya in dai abin da manzo yake faɗa gaskiya ne to wai shi ma an yi masa wahayi irin yadda ake wa manzo wahayi fakar da wannan ya sa ya ridda su marja ilal islami amma a ƙarshe Allah ya hore masa ya komo musulunci don da aka budu maka kafin a budu maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk inda aka gan shi in an budu maka aka kashe shi ko a cikin ka'aba aka gan shi aka kashe shi to sai ya ta neman hanya ya ta neman hanya har ya zo dai sai da Usman ya kawo shi aka magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kyale shi a kyale shi a yake cewa da sabai da na kawai da kai daga gare shi me ya hana cikin ku a samu wani da zai tashi kawai ya sare kansa a hutu ya rasulullahi da sai ka nuna mana ai ko da idane da sai ka nuna mana sai cewa ma kan nabi na ta kuna lahu hayi na sulayuni ai ba abin ne wanda zai ba ce annabi ya dinga nuna mutane wai abin da za su yi da ido ai wannan ba daidai ba ne to kuma da ya musulunta sai ya zama ya koma musulmi na kirki ya ayyuka da yawa na da musulunci wa aksaru bilayatul magharibi mafi yawan kasashen magharib suka da alaya dai an bude ta ne a zamanin a hannun safi zamanin usmana radiyallahu anhu zamanin da sayyidina usman yake hilafa wato kuma iya fati karshen zamanin sayyidina usman wato farkon zamanin sayyidina ali hijira ta talatin da shida wata ruwayar hijira ta talatin da bakwai to waman kala kuma wato shi da sai dina usman ne na dashi a matsayin gwamna ya zauna gwamna a tunis ya rike kasar tunis waman kala da kuma wanda ya ce wa ya fi zalunci fiye da wanda ya ce saman zulmi islama an zama wai shi din nan zai saukar kamar abin da allah ya saukar da shi shi din nan zai iya yin nasa qur'ani kalmar tahzina kamar masu yin izgili alqa'ilina masu cewa launa sha'ula qulna da sulaha wai da sun so da sun ga dama da sun faɗi kamar qur'ani walau tara da walau tara ina ma a ce a gaban ka ne ya muhammadu wato sun suka ce wannan lautara din ya dau umumi zamiri ne na hida ba amma kuma ya dau umumi ba sai lalle manzo ba duk ma wanda yake waje ina ma a ce zai lura azzalimina za ta lura da azzalimai yanda mai mi'atul ma'ani yake faɗa wal asl fil hidabi lil mu'ayyani wa tawqu fihi lil umumi al bayyin idza zalimuna wakatin da azzalimai al mazkuruna wanda aka ambata sai ga maratul maut suke cikin halin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aydihim alhali mala'iku sun miko hannunsu ilaihim zuwa gare su bai zarbi wata azibi da duka da azaba iri daban-daban ya koro na lau suna cewa da su ahriju an fusaku kuto da raukan naku ko zo da raukan naku ila ina zuwa gare mu lina kabiraha dan mu karbe ta ai ahriju ha kun hannun asadiku kuto da ita dole daga jukkunan ku aw ma'anahu sabanin mumuni shi mumuni halin mutararsa sai zama yana cikin munna saboda nuna masa matsayin sai na lalata na kalu rabu dan Allah su ta gamo ta tarzulu alaihi malaikatu Allah ta afu wala ta zanu wasu zuwa na kalci kun to aduna inda wani ke faɗa ne ayatul mu'mini an yalka zada ba su masajir sururan warira aw ma'ana ko ko abin da ake nufi da shi da aka ce ahriju amsakum khalisu amsakum min hadal azab in kuna da wata dama yanda kuke faɗa a duniya rayuwar da duniya kuna cika baki cewa ma kuke ko lahirar ma aka je ba ko ne masu lahirar wala iru wala iru da to larabbi la ajrana hayran min huma min qalaba wala iru da to larabbi inna li indahu lal husni to ya wala ta wace ja kullu ko aka je ba kun ba nan ba to a yau din nan kubutar da kubutar da kawunan ku daga wannan azab in kuna da hanya kuna da wata dabara ku yi dan ku ga kun fitta kanku daga wannan azaba in ka dasu ba la zalika in har kuna da iko akan haka al yawma tuzawna azabal buni a yau ne fa za a yi muku sakayya ai wakatal imartati ai wakatin karɓar ran nan naku shine za a yi muku sakayya azabal huni da azaba ta wulaƙanci ila ma ta yadda na kuma kun haɗa cikin azaba kenan ta wulaƙanci daga nan har abada ai zuwa abinda ba karewa zai ba bima kunu da quluna ala Allah ghayra al-haqq me ya jawo kuka fada wannan azab kuka fada wannan hali saboda a rayuwar ku ta duniya kun rayu kuna faɗan magana da ba gaskiya ba a haƙƙin Allah kuna faɗar magana da ba gaskiya ba a haƙƙin Allah shi yasa ita kanta wannan maganar ta ja ke zata akan duk wanda yake ganin shi malami ne za a yi masa tambaya ta addini ya ba da amsa duk abin da ka faɗa da sunan haka abin yake a addini kamar ka ce haka Allah ya ce ko haka Allah ya shar'anta shi yasa ka zama ka tabbatar kana da hujja kada bin son zuciyarka ko bin son zuciyar wani ya sa ka ka faɗi abin da ba ka da hujja a kansa a addinin Allah tabaraka wa ta'ala dan kakka zo kai mummunan matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala kakka zo kai mummunan matsayi a tambaye ka to kaza da ka faɗa wa mutane ko ce haka addini na yake me ya hujja ka akan addini na yake a akan cewa haka addini na yake ya faɗi abin da za a faɗa a addini a faɗa bisa hujja da abin da za a faɗa a addini a faɗa bisa hujja da abin ya kamata ko ya wajen ba da mutum ya zama da abin da zai faɗa zama yana da hujja a ko ne musamman kuma a lamarin addini wa kuntum da bid'a nubuwat wal ihai kalziba kuna da awar annabta cewa Allah ba ku annabta kuna da awar cewa Allah yau ake zuwa gare ku ta fuskar ƙarya wa kuma na da ta fuskar kun kasance kuna girman kai daga ayoyin Allah wa jawabu lau jawabin lautun da ra'ayta amran faziya da ka ga lamari mai muni da ka ga lamari wanda yake mai tsananin muni wala kan ji su ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
wala kan ji su na wani kwallo za a ce da su lagar da yake nuna ga ke yau din nan kun zo mana tabbas kura da kuna ɗaya da muku zai da za kun zo don ganin sakamakon da za a yi muku kun zo ɗaiɗaiwan ku fura da da fataha ne a kai ba ran ma ba ko kamar ran ma yasa irin wannan nusar ta muku mun fadi dina anil amwali kuna masu rabuwa da dukiyoyinku wala auladi da ƴaƴayenku ba dukiyar ba ƴaƴan da a duniya kuna tunƙaho da dukiya kuna tunƙaho da ƴaƴa kuna cewa da musulmi wa qalu nahnu aktsaru wa nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bi mu'azzabina kuna yawa ai kun ba mu ne yawan dukiya kun yi su yawan ƴaƴa shi yasa ko an zo lahira ma ko an je lahira ma ko ba za ba za a yi muku ba to gashi kun zo ba dukiyar ba ƴaƴa wa sa'ili ma afarkumuhum da baki ɗaya abin da kuka fifita min duniya na daga duniya kama halaka na ku yadda muka halice ku irin yadda muka halice ku a wani mara farkon mara ai fatan urata gurla kuna fintaye tsirara masu luba ba takalma a kafan ku ba wani fafi a jikin ku ba kubuno a jikin ku wata rakkun ma hawwala ku kun bar duk irin ni'imomin da Allah ya muku adana ku abinda Allah ya ba ku min al'amal daga dukiyoyi sai ka zaka bihi an lahira wanda da aka ba ku a maimakon haka din ya sa ku san Allah sai ku shagalta da wannan daga lahira ni'imar da Allah ya muku sai ta sanya sababin kuma kuka manta da Allah ba azaba gabawa irin a ce a yi masa ni'ima amma ni'iman nan da aka yi masa a maimakon ta sa ya ƙara tuna Allah ya ƙara sanin Allah ya ƙara komar da lamarinsa ga Allah a ya zama saboda wannan ni'imar ya manta da Allah sai ya sa wannan ni'imar ta zama azaba shi ya sa baturi da suka ce ai kafiri gaba ɗaya ma ba a yi masa ni'ima ba wa ma da kafirin ala saboda me saboda ni'imar da aka yi wa kafiri duk wata ni'ima da aka yi wa kafiri a ƙarshe komawa take azaba gare shi azaba madawwamiya kun bar wannan wara a zuhurukum a bayan bayan ku yau ba ku kawo da shi ba ni ya hana ku taho da shi ko zai muku rana fit duniya kun bar shi a duniya da gare da yarukum ba haka ku so ba dole ta kama wa yanzu kaddimu min shay'a ba ku gabatar da wani abu ba daga cikin sa li yawmin tashtadu fi ilhanatu ga ranar da bukata za ta tsananta a ni'imar da Allah ya muku ba ku yi kokari kun yi aiki da ita ba yadda a yau za ta yi muku rana وما نرى معكم الشف- معكم شفعاءكم أيوكم ba mu ganin gumakan da kuke ta bautawa bisa cewa za su yi ceto gare ku al'asina ba gumaka a nazina za'amtu wanda kuke cewa an na kumfe kun shuraka su ɗannan sun yi tarayya da allah a cikin bauta a haƙƙinku a yi tafi ƙaƙe ba ta cewa su ɗannan sun cancanci ku bauta musu irin yadda kuke bauta wa allah laƙar taƙaɗa a bainakun haƙiƙa haɗa kai da saduwa ta yanke tsakanin ku ba sauran wani haɗa kai kuma ba sauran wani haɗa kai na san a duniya kun haɗa kanku a cikin ayyuka munana kun haɗa kanku a cikin musguna wa musulmi kun haɗa kanku a cikin ƙoƙarin ganin bayan addinin musulunci amma a yau wannan haɗa kan ya ƙare ba sauran haɗa kai kuma waɗanda an kuma kun nusa tsumur abinda kuke da'awar zai ceto gare ku a nan to yau kan abin ya ɓace muku kun nema kun rasa fit duniya a duniya min shafata na daga cewa gumakan nan za su yi ceto gare ku to ya tabbata cewa gumakan nan ba za su yi ceto ba gare ku da ko da su gaba ɗaya wuta za a haɗa a zuba inna kuma mata abuduna min dunillahi hasabu jahannama an dole hawa ridona to an kawo rubi'in kenan ko وكتابتها إن لا غالب الحبيب على سيدنا سيدنا